ya karba daga amr ibn al-harith ya karba daga ubayd ibn faylur faylurin ya karba daga mara ibn azim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi me ake kiyaya daga layya me ake kiyaya menene wato ba a layya da shi wata dabba ce wanda za a ce ba za a yi layya da ita ba ya nuni da hannunsa ya yake dabbobi hudu lalle a guje su a wajen layya akwai wasu dabbobi guda hudu wanzu sallallahu alaihi wasallama yake a kiyaye su a wajen layya Faraun azumin ya kasance yana nuni da hannunsa, amma yana cewa ko eh duk nunin da zan muku ba za ku gani ba irin yadda mu muka gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda hannu ne ya fi gajarta ke da hannun manzon sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji ni tsawon hannu shi yasa yanda ya daga hannun ya nuna mana muka gani ko na daga na nuna muku ba lalle ku gani haka ba to shi yasa wato hadisin ka bai iyaka nan sai a ce ya samu tasalsuli manzon Allah da zai faɗa sai da ya daga hannun ya nuna hudu shi ma bara'u da zai faɗa ya daga hannun ya nuna amma yake cewa ba lalle a gani yadda aka gani daga wajen manzo ba sallallahu alaihi wa sallama da farko dabba wadda take gurguwa wadda gurguntakar ta take a fili to wannan dabbar ba za a yi layya da ita ba amma zarar cewa dabba din gisawa take amma duk inda yan uwanta suka yi wajen kiwo ita ma za ta yi ta wannan dabbar ailaye da ita a wannan tingisawa da kake bai hana ailaye da ita ba amma dabba da za a ga ta ware daga garkenta ba ta iya bin yan uwanta tana baya ta wannan ba ailaye da ita ba sai kuma wanda kake mai ido daya wanda ya zama wata mai ido ɗaya yake ya fito fili amma don zarar cewa wannan idan nata ya fi wannan gani wannan bai hana a da ita ba amma wadda take idan ɗaya gaba ɗaya ya toshe da gani ka san ba ta gani da ido ɗaya to wannan ba a yi da ita ba wadda take makauniya kana ma kenan tun an ce mai ido ɗaya ma ba a yi da ita ba ta wadda take makauniya kana ma kenan sai kuma wadda take maras lafiya wadda rashin lafiya ta ta fito fili da an ganta an san ba lafiya sai kuma wadda take tsaye kasashe wanda yake ba mai a jikinta wato ba ta da mai ba ta da kitse to wannan dabba ita ma ba a dange da ita wato ita ce allati la niqiya laha la niqiya laha niqiyu ash-shahab kitse wayannan dabbobin guda hudu lalle ba a yi lalle da su ba لا عبيد الله شامي حديثي يا كربو دك إمام مالك a wato shi ubaidun fairuz da aka faɗa a hadisin nan gaba ɗaya malamai sun bincika sun bincika ba inda suka ga sunansa ya fito in ba a wannan hadisin ba a wannan hadisin ne kaɗai da wato hajja wato ya sunansa ya fito kuma aka ce imamu malik wanda ya ruwaito hadisin nan ba haka sauran marwaita suka ruwaito ba su sauran marwaita sun ruwaito hadisin daga amr ibn haris da sulaiman ibn abdurrahman wasan nan daga ubaidun fairuz shi yasa a ruwayar sauran marwaita akwai sulaiman ibn abdurrahman tsakanin amr ibn haris da kuma ubaid ibn fairuz an ce shi an masu bincike iyaka binciken su sulaiman ibn abdurrahman shine kadai ruwaya daga ubaid ibn fairuz amr ibn haris bai ruwaya ba daga wato akwai ibn fairuzin kai tsaye daidai ta kan sulaimanu din nan to wadda ta min hadisi ya kaba daga imam malik ya kaba daga nato cewa nan umara ya kasance yana kiyayen dabba wadda yake ba ta yi haƙori ba wato yarinya a cikin layya ko kuma hadaya raƙuman da yake korawa don hadaya ko kuma dabbar da yake wani abu ya ragu a halittarta kamar wadda take ba kafa ɗaya Abdullahi ne umara baya yin hadaya da wannan dabbar imam malik ya ce wannan shi ne mafi soyuwar abin da na ji a game da wannan matsalar dabbobin da ba su dace a ce an yi layya da su ba abin da ake so a dabbar da za a yi layya da ita siffar da ake so a dabbar da za a yi layya da ita wallahi ce haya yi min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abdullahi umara ya yi sallar layya wata ran a madina ya yi sallar layya ma'ana layya ta same shi yana madina nafi'u ya ce Allah Umar ya ce in ji in so masa rago fahilan wanda yake karo a ƙaranan mai kawo sannan yanka shi yawmal arha ranar layya a inda mutane ke sallah a inda mutane ke sallar idi na ya ce sai ko na aikata yadda ya ce sannan aka ɗauki naman aka kawo ablamin umara ragon nan aka kawo ablamin umara ya ake kansa yayin da aka yanka ragon da can wato shi abdulhamid umara ya kasance bai da lafiya bai je idi ba bai samu zuwa sallar idi ba tare da mutane a nafi'u ya ce abdulhamid umara ya kasance yana cewa a ce a aske kai haka ba dole ba ne don mutum ya yi layya a ce sai ya yi aske illa iyaka wato abin da yake tabbatacce shine cewa an so wanda da yake nufin layya to ya bar aske kansa a kwanuka goma wato tun daga kamawa watan zulhijja haƙi zuwa ya layya amma don ya yi layya to sannan ya halatta ya askin ba wani karhanci akwai waɗansu 'yan kaɗan da cikin malamai da suka ce ai barin aske kan ma wajibi ne wanda da yake nufin ya layya to lalle ya bar aske kansa ya bar yanke farce a kwanuka goma na zulhijja amma nan umara ya aikata haka ya yi askin har daga wani ya ce zai yanka layyarsa alhali liman bai gama sallar idi ba cewa ba daidai bane wani ya ce zai yanka layyarsa kafin liman ya gama sallar idi a ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya gama da hannun sa'id al-ansari ya karbo daga shebrin yasarin cewa babu ratabnin yarin ya yanka dabban layyarsa kafin a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yanka ta salayyar a ranar sallah ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya sake wata layyar cewa wannan layyar da ya da farko ba ta wadatar ba ashe wanda duk ya layya kafin layyar liman ko kafin layyar sarki to wannan ya yanka nama ne kawai ba layya ba abubuwa da ta yace ya rasulallah ba samu komai ba sai ko wadda take shekarunta ba ta kai ba wadda take jaza'a ce ba ta kai saniya ba sai yace ko da ba ta samu ba sai wadda take jaza'a ce daga cikin awakai to ka yanka ta akwai ruwaya da ya ta zo da cewa tujzi'u anka wala tujzi'u an ahadin ba daka. wannan kai kadai ta wadatar ma kai amma rangwame ka iya yi da ita amma kuma bayan kai ba wani wanda zai sake lage da irin wannan dabba dabba da take shekarunta ba su haura wannan ba ce ta wadatar da shi shi ya sa wannan ne malaman su suke suke kawo a misalin tashari'i wanda ba dama a yi kiyasi saboda an keɓance shi da mutum ɗaya an ce kawai su zo an ka wala su zo an ahadin ba a daka wani na samun hadisi ya kama daga imam malik ya kama daga hannun sayid al-ansari ya kama daga abadin da tamim cewa uwaye mai rabna ashkara ya yi kalayyarsa kafin a ce ya tafi wajen sallah ranar layya cewa shi ruwan miru ya ambaci cewa ya riga ya yi layyafa tun kafin ba ya je sallar idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa ya koma ya sake yin wata layyar abin da ya zo a gaba da ajiye naman dabbar da aka yi layya da su Wanda ta mai hadisi ya kabu daga Imam Malik ya kabu daga Hadis Zubair al-Makki ya kaba daga zabi bin abdullahi cewa da Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga cin naman layya bayan kwana uku da aka yi hani aka ce duk wanda ya ajiye naman layya har ya haura kwana uku to kan ma ya ci sai dai ya zubar da shi sannan kuma daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kuna da damar ku ci ku ci ko da bayan kwana uku ku yi sadaka ku yi guzuri ku aji ku ajiye ba sai zamo an yi nafsi kenan a irin wannan shine nafsi nafsi wanda ya zo da nafsi wato faddahiru fasdadu fazuru haskure Ubaidullah ya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdullahi Abi Bakar ya karbo daga Abdullahi Waqidin cewa Abdullahi Waqidin ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga cin naman layya bayan kwana uku Abdullahi Abi Bakar ya ce na ambaci wannan ga Amratu yar Abdulrahman sai ta ce na ya gaskata maganan nan da ya faɗa abdullahi wake ne gaskiya ne na ji aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama tana cewa wasu mutane daga mutanen ƙauye sun zo ranar layya wato suka zo lokacin layya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwa iya ajiye naman layya amma fa kai ya haura kwana uku don kada ya haura kwana uku wannan lidin wato mai ma'anar ila ce ila talatin haji zuwa kwana uku abinda duk ya rage bayan nan sai dai ku yi sadaka da shi bai halatta ku ci ba ta ce yayin da ya kasance bayan wannan aka ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam mutane da sun kasance suna amfanuwa da naman layyarsu sukan aje ya kai su wani lokaci suna amfani da shi suna ɗaukan farko daga gare shi daga gare ta wato sai su narka farkon su aje kakidin su ta amfani da shi suna goge salkunan su da ita suna narka goge salkunan su da wannan kakidin ko wannan farkon na dabba sai da zana sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru ko ko yadda ya faɗa suka ce kayi hani daga naman layya ko kayi hani daga ajiye naman layya ba ku bayan kwana uku Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ta na hana ku saboda baki wanda suka zo gare ku bakin nan mutanen kauye da suka zo wato a su ya sa ya ce kada aje ya haura haka amma daga yanzu ba iya ce ku yi sadaka ku yi aje abin da yake nufi da da fati din nan wasu mutane ne almajirai da suka zo madina da suka zo madina daga ƙauyuka وإلا من حديثي يا كبر إمام مالك يا كبر ربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي يا كبر أبي سعيد الخدري cewa shi ya zo daga tafiya sai mutanensa iyalinsa suka kawo masa nama ya ce da su ku duba ku gani ta yi wannan yana cikin nanan layya suka ce na mallake ne kuwa sai abu sai da hudiri ya ce ashe manzo sallallahu alaihi wasallam bai hani ba daga naman layya suka ce bayan tafiyarka an samu wani sabon umarnin daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne da kace mazala ya yi hani daga ajiye naman nan ya a haura kwana uku amma daga baya kuma an samu sabon umarni shi yasa wato kanin nasu ya huzuna bil ahadasi fal ahadasi min aqwali rasul sallallahu alaihi wasallam mutane sabai sun kasance suna riko da wanda yake sabo sai wanda yake ya fi sabunta a zancen manzo sallallahu alaihi wasallam sai da malaman hadisi suke cewa an an samu ta'aruri tsakanin hadisai to sai a duba a ga wanne ne na karshe wanda yake an an tabbatar an san tarihin an san gane karshen da sai a ce shine nasibi wanda ya gabata ko a ce sunansa mansuhi to abu sa'id ya fito ya tambayar daga wannan aka ba shi labari cewa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hana ku daga naman layya bayan kwana uku amma daga yanzu ne muku izini ku ci ku yi sadaka da naman layyan ku kuma ku ajiye ku iya ajiyewa na hana ku daga ku ce za ku yi sunu amma ne muku izini yanzu a cikin ku yi sunu illa iyaka ku sani ko da aka ce ku yi sunu kar ku yi sanin da yake mai sa maye domin duk wani abu mai sa maye to haramun ne. Na hana ku daga ziyarar kabarbura ba ma da muku izini ku iya ziyarar kabarbura. Amma wajen ziyarar kabarbura kan ku je kuna faɗan maganganun da ba su dace ba ana a sai su wani an rasa wani an rasa kaza da kaza a ba kan ku faɗi mummuna. Maganar ko hukuncin yin tarayya alayya daidai ne mutum biyu filayya da dabba ɗaya koko ko fiye da mutum biyu filayya da dabba ɗaya ko kuwa daga mutum nawa ne ake iya yanka saniya ko daga mutum nawa ne ake iya soke taguwa ta wadatar da su a wajen layya ko wajen hadaya wallace min hadisi ya kabo daga imam malik ya kabo daga abin zubair al-makki ya kabo daga jabir ibn abdullahi cewa jabir ibn abdullahi ya ce mun soke hadayen mu ba tare da manzo muna tare da manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka yi umrar hudaybiyya dan da kafirai ba su yadda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai su shiga makka ya zamo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa kowa ya aske layya albadanata an sab'ati mun soke taguwa daya daga mutum bakwai ko saniya daga mutum bakwai wannan tarin hadisi ya kaba daga imam malik ya kaba daga umar ibn salim cewa ibn salim ya ba shi labari cewa ba ayyub al-ansari ya ba shi labari yake a mun kasance mukan yi layya da akuya guda daya mutum ya yanka ta a maimakon kansa da kuma iyalin gidansa sun mata ba han nasu bado amma ko daga ba sai mutane suka mai da layyan ma abin alfahari da can mu abin da muka sani akuya ɗaya ce ma kawai ake yankawa wato mutum ya yanka daga kansa da iyalin gidansa amma daga ba sai abin ya zamo alfahari sadi ya da ko sana ya fi na wani eh kai wanda ya siyo sa amma ba na sai na san yadda ne na siyo wanda ya fi nasa abin ya koma alfahari ba ana yi ne dan duban Allah ba subhanahu wataala abin ya koma alfahari nuna isa nuna isa imam malik ya ce wanda yake ya kokarin wato samun dabbar mai daraja amma ya zama shi manufarsa allah allah ya nufa to wannan ba a ce mu ba haki ba ne illa iyaka shirya a duba a gani to a sannan a nufa allah din da haka shi ya bi ko ko akwai ta hanyar da za a nufa Allah wanda ta bi inda ta yi matsalan ga wani nasa ta yi na kusa da shi ne ma yana cikin bukata amma a maimakon ya taimaka masa rabin abin da zai layyan nan ya taimaka wannan dan uwan nasa dan uwan zai ji wani abu zai ji sauki a rayuwa amma a maimakon haka ya gwammace ya ce shi sai ya yi to da ka gano na cewa da ba dan Allah ne ba tun farko wannan da mun tun niyyar ta ta ko ya tsarin na ya nuna ba dan Allah yi ba to dala maliku imam malik ya ce wa san ma samitu mafi kyan abin da naji fil badanati a game da taguwa wal basarati da saniya wa shatil wahidati da akuya guda daya annan rajula cewa mutum yana iya wa kansa ɗalibin da soke taguwa daga iyalin gidansa da shi da mutanen gidansa gaba ɗaya albadanata ya soke taguwa amma yadda aka faɗa da sharuɗa a masaba ta malikawa suka ce akwai wasu sharuɗa shi dai ya zama wanda suke zaune ne a gidansa da suke ƙarƙashin ciyarwarsa ya zama shi yake ci da su ko da ko ta fuskar wato kyautatawa ne ba ci da su din ya zama wajibi a kansa ba amma malaman suka suke ganin idan su suna zaune a wani gida ne gaban kuma amma ce zai shigar da su a niyyar layya wannan ba daidai ba ne sai wanda suke gidansa ya zama in ya kulle kofa ya kulle hasu in ya bude kofa ya bude hasu kuma ya zama shi yake ci da su ko da ta fuskar kyautatawa ne ba a ce ci da su din ya zama a kansa ba to yanzu bakarata yana iya yanka saniya ko akuya guda daya da shi ya mallaka shi fa kaɗai shi ne ya mallake ta ba wannan ya kawo wannan ya kawo hada siya ba ya yanka ta a maimakon mutanen gidan ya tarar da su a ciki wa yi shirku biya ya tarar da su a ciki amma a ce in ji imam malik mutane biyu ko fiye da biyu su haɗa kuɗi su sai taguwa ko su haɗa kuɗi su sai saniya ko su haɗa kuɗi su sai akuya ko rago su ce za su yi tarayya a cikin wannan dabbar a wajen hadaya ko a wajen layya a ce kowa a cikin su ya fidda wani bangare na kuɗin ya zama yana da bangare kuma na naman ganda shi a raba da shi Gano wannan ba abin da ake so ba ne. Mun mun ji hadisi cewa ba a tarayya a dabbar da za a yi ibada da ita. Ana iya da yin ibada da dabba ɗaya ne daga mutanen gida ɗaya. Wannan ita ce fahimtar Imam Malik radiyallahu ta'ala nu har ya kawo cewa ai ga hadisi ma wanda yake nuna haka. amma wasu malaman fahimtar su ta saba da tasa akwai masu ganin cewa a kamar saniya ko raguni a iya tarayya kamar sa ko raguni a iya tarayya a ciki ko da ta fuskar hada kudin ko da ba in gida ɗaya ba to wa da sani an maliku bin lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahar zori ibn shahar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai soke ba a maimakon shi kansa da kuma mutanen gidansa iyalin gidansa sai ko taguwa daya ko saniya guda daya Imam Malik ya ce, Neman ce wanne ne a cikin Ibn Shahabin ya faɗa, badaratan ya ce ne ko bakarata. Ba hukuncin yin layya daga ɗan da yake cikin ciki. Ɗan da ba a riga an haife shi ba, a iya masa layya ko kuwa da kuma ambatan kwanukan da ake yanka layya a ciki rulla ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'un cewa ablandu umara ya ce ba da yau mil arha layya ana iya yi kwana biyu da suke zuwa bayan ranar sallah in an yi rayya ranar sallah wanda bai samu ya yi ba kashe garin ya yi ko ya yi ma a ɗaya kashe garin amma bayan ɗaya kashe garin to ba sauran kwanukan layya wato ayyamul ma'alumatu kenan su ne ayyamul ma'alumati wasu kursumallahi fi ayyamin ma'alumatin alama razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul qani al-fajr to وعدم البعث الفقير تو وحدثني أم مالك وبن لا تعمل حديث يا كربو دقى إمام مالك لا بالي يا إسم مسا لك سيدنا عددان أبي طالب كما ونن حديث ديك باتا نعد الله يولي أمرا وبن لا تعمل حديث يا كربو دقى إمام مالك ya karbo daga nafi'un da abdullahi ibn umara bai kasance yana yin layya ba daga abin da yake cikin cikin mace ba a yin layya daga dan da ba a riga an haifa ba amma wanda aka haifa wannan a sa da shi a layya bari malamai suka ce in ma Allah ya sa yana da dukiya to a yi masa layya sunna ce shi dinnan ai masa layya layya waliyinsa ne kula da lamarinsa ya masa layya imam malik ya ce layya sunna ce an ba wajiba ba ce wannan fahimta ta imam malik haka ma fahimtar imam shafi'i take haka ma fahimtar imam ahmad take cewa layya dai sunna ce ba dole ba amma abu hanifa imam abi hanifa allah ƙara da a gare shi shi a tasa fahimtar ya ce ai layya wajiba ce da ce layya wajiba ce imam malik ya ce ba na son ga duk mutumin da yake yana da karfin ya fidda kudin layya ya ce zai bar layya wanda dai yake da hali Allah ya ba shi halin ya layya to ba na son a ce bai layya ba ko da dai an ce ba dole ba ce malamai suka ce ita layya in ta wuce ba a rama ta kuma aka ce wanda ya bar layya ya yi sabo sai aka yi tambaya aka ca ka koyin da aka kawo cewa layya sunna ce haka ya nuna wanda ya bata ba a ce ya yi sabo ba aka ce eh gaskiya ne amma abin da yake akwai ba wai ya yi sabo da barin layya ba ne a barin layyan nan tasa alama ce cewa a baya ya aikata wani aiki na sabo wanda wannan aikin saban da ya a baya shi yasa a yanzu bai samu ma daman layyan ba to da yawa saban Allah a baya yakan hana bawa muwafaka ga ayyuka na kirki a gaba ya san bawa yana so ya samu muwafaka a masa gam da katar ya ringa yin ayyuka na kirki a gaba to ya bar saban Allah amma saba wa Allah kan dawo a toshewa bawa kofar ayyuka na alheri to kitabun zabahi littafin yanke-yanke hukuncin yanke-yanke abin da ya zo game da yin bismillah akan dabbar da za a yanka in za a yanka wani abin yankawa to a yi bismillah wannan abin hadisi ya taba daga imam malik ya taba daga shari da urwata ya taba daga mahaifinsa a hukun bin zubairi ya ce wato nan hadisin yadda ya zo a nan amuwa da ya zama mursali ne saboda urwata bin zubairi ba sahabi ba ne yana da yayye dai wanda suke sahabbai kamar su abdullahi ibn zubairi amma shi bayan manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam aka haife shi shi yasa hadisin mursali ne a nan a ruwayar muwatta amma yanda buhari ya kawo ya kawo shi mutasili sai dai ba ta kan imam malik ba daga wato usama ibn abdul madani daga shamin umata daga mahaifinsa daga aisha ya ambaci aisha ya zama hadisin mutasili ne kenan Kuma ya ce an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam. Aka ce da shi ya Rasulullahi akwai wasu mutane daga mutanen ƙauye sukan kamo mana bilhumanin namun suna kan kamo mana nama iri daban-daban. Amma ba mu sani ba. An saba wallaha alaiha da za su yanka sun yi bismillah ko ko ba su bismillah ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ko ku bismillah akan ta kuma ku ci. Sai ku bismillah ku ci. imam malik ya ce amma fa wannan ya afku ne a farkon musulunci daga bayan an kawo ma naman da kake kokwanton an yanka da bismillah ko ba da bismillah ba a inda dai yake bar yin bismillah ya zama wajibi to wannan ba ka ci ba ba a ce kai bismillah ka ci ba sai imam malik yana nuna cewa wannan hadisi mansuhi ne kenan cewa wannan magana mansuha ce to wannan tarin hadisi ya kama daga imam malik ya kama daga annas sa'idin cewa abdullahi na ya shi na biyar biyatul mahzuni ya umarci wani yaro nasa ya yanka wata abin yankawa yayin da ya nufi yanka ya ce kai kai bismillah fa sai yaron ya ce da shi ai na bismillah yake kai ya ce kai da sirin lafa ko tanka ya ce an yayi na riga na yi bismillah ya yanka haka sai dan rayuwar shi yace da shi wallahi ba zan ci wannan abin yankawa naka ba har abada abin da yake halatta daga yin yanka a halin larura wato yankan da yake ya fita daga tsari amma kuma saboda wata larura aka ce a iya ce
زكريا يا مالك a ubaidullah ya ce ya min hadisi ya karbo daga imam malik عن زيد بن أسلم ya karbo daga zaid ibn aslam عن علاء بن يسار ya karbo daga daya ibn yasari أن رجلا من الأنصار cewa wani mutum daga mutanen madina daga banu harisa كان يرعى rike hatan lahu bi hudin ya kasance yana kiwon wasu garke na awakai gare shi a dutsen uhudu ما أصابها الموت sai ɗaya daga ciki mutuwa ta same ta wato ta kasa فزكاها ya yanka ta rishe zazin wato da itacen da da ake tirke da shi itacen tirke فسئل رسول الله aka ce mai maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai samu wuka ba yasa to turken inda yake da dan kai kai sai ya daga kawai ya diddirza har ta har ya yanka dabbar haka sai aka ce mai manzo sallallahu alaihi wasallama daga wannan yanka manzo Allah ya ce ليس بها ai ba laifi a cikin cin wannan kuje kuje kuje kuje وحدثني عن مالك Ubaidullah ya ce ya haya min hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Nafi, ya karbo daga wani mutum daga mutanen Madina, بن معاذ ya karbo daga Mu'az ibn Sa'ad yan koko Sa'ad ibn Mu'az.
أن جارية Wato an sami ɗan kalbi kenan a ciki. Ko dai Mu'az ibn Sa'ad yan ko Sa'ad ibn Mu'az. To haka ku yanga wata ya- baiwa ta Ka'ab ibn Malik yan كانت ترعى غنما ta kasance tana kiwon wasu dabbobi nata a dutsen Sal'u.
وأصيبت شاة منها Sai wata akuya a ciki ta kasa.
فأدركتها Sai sai ta bata riga ta mutu ba, ta yanka ta da dutse.
فسئل رسول الله Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan.
قال لا بأس Manzon Allah ya ce ba laifi da cin wannan.
بها Ku je ku ce.
وحدثني عن مالك Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik.
عمر بن زيد الديني Ya karbo daga Sauri bin Zaid Diyali.
عن عبد الله بن عباس Ya karbo daga Abdullah bin Abbas.
أنه سئل An tambaye shi daga abin da nasarar larabawa suka yanka.
على بلال فقال larabawa waɗanda suke kirista suka yanka a ci ko ba a ci ba saboda asali dai addinin kiristanci ai na banu isra'ila ne inda annabi isa an aiko shi ne ga banu isra'ila kadai larabawa ko ai ba banu isra'ila ba ne don sun ba addinin nasara a ce hukunci su daya da banu isra'ila da suke bin addinin nasara ko kuwa faƙala sai dana basin ya ce لا بأس بها ba laifi a ci abin da suka yanka وتلا هذه ya karanta wannan ayar wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda duk yake zai jibinci nasara a cikin ku to ya zamo da shi da su duk daya ya koma a cikin su ya yi lazina mulata ta yanzu yahuda wan nasara auliya wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna la la yadil qawma zalimina to
حدثني عن مالك Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik أنه بلغ labari ya isa masa cewa Abdullahi na Abbasin ya tunce na cewa ما فرر عن أمزاج da abin da ya yanka majinatai قلوب to ku ci وحدثني عن مالك Ubaidullah ce ya hamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Sayyid بن سعيد ya karbo daga Sayyid ibn Musayyib أنه كان يقول cewa shi ya kasance na cewa ما بهدي idza bara duk abin da aka yanka da shi matukar da ya huda ya fidda jini لا بأس to ba laifi da a ci wannan بها idan dai an bukatar da kai zuwa gare shi za ka yi yanka dabba za ta kasa ka rasa wuka to da abin da ka ɗauka ka yanka dabbar matukar ya wuce jikin jini ya fito shi kenan ya wadatar ما يقرأ من الذبيحة بالزكاة abin da ba a so a ci daga abin da aka yanka زكريا ubaidullah ya ce ya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hamid sa'id ya karbo daga abi murrata bararran akilin da abi dalib أنه تعالى cewa shi ya tambayi aba huraira da- da akuya da aka yanka ta تحرك بعد ya zamo sashinta ne ya motsa فأمره أن يأكلها sai abu huraira ya ce ya ce ya iya ce ثم قال عن ذلك اليوم sannan ya tambaye da dabra sabitin daga wannan فقال ya ce الميتة da ta tarrafa abin da yake dabbar da yake ta riga ta mutu ta yi a samu wani bangare na jikinta ya yi motsi ونهاه عن ذلك ya hana shi daga wannan wato duk dabbar dai da ba a tabbatar cewa sanda aka dora mata wuka tana da rayuwa ba ba a ci ba kenan sai wanda yake an tabbatar cewa tana cikin rayuwa aka dora mata wuka wukan nan yanka ta din da aka yi shi ya raba ta da rayuwa to وسئل مالك imam an taɓa imam malik عن شافع daga akuya da ta haɗo فقدر ta kakkare بعد ركعة mai ita ya riske ta ya yanka ta وسع مكان الجنة sai jini ya kwarara daga gare ta فتحرك a alhali ba ta motsa ba وقال مالك imam malik ya ce إذا كان غباءها idan je sanda ya yanka tan ya yanka ta wana fasu haye gari alhali numfashinta yana fitowa wani ta da rufo iya tana iya duba haka tana wato idanunta ba su rufe ba irin rufewar mutuwa to ليأكل ya halatta ya ci
وكاتبات hukuncin yankan dabbar da aka samu a cikin dabbar da aka yanka an yanka dabba aka samu tayi a cikinta نعم to wannan tayin menene hukuncinsa حدثني يحيى Ubaidu za ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nasu ya karbo daga Ablan Umara وكان يقول a Ablan Umara ya kasance yana cewa يعني يد الله idan aka soke taguwa وزكاة مالك yanka abin da yake cikinta yana cikin yankanta yanka ta din da aka yi an yanka hatta inda yake cikinta إذا كان من تم عرضه idan ya zama halittarsa ta cika عمل شعر gashinsa ya tsoro inda kuma yake daman ci- halittar bata cika ba ko gashin bai gama fitowa ba ai wannan kamar bangare ne na jikin uwa shi yasa yankan uwar ya wadatar فإذا أراد من بلده in Allah ya sa tayi ya fito da ransa daga cikin uwarsa بها a to shi ma sai a yanka shi لا يعرض har ya zama jini ya fito daga jikinsa
وحدثني عن مالك wanda ta ya min hadisi ya karbo daga imam malik يزيد بن عبد ya karbo daga zaid ibn abdullah bin kusaydin laisi
أنت أنا أنت ya karbo daga sa'id ibn musayyib أنه قال cewa sa'id ibn musayyib ya kasance yana cewa yankan abin da yake cikin dabbar da aka yanka shine a cikin yana cikin yanka uwa إذا كان من تم عرضه idan ya zama halittarsa ta cika gashinsa ya tsoro to da aka yanka uwar sai aka samu shi yana cikin uwar gawa ya mutu to shi kenan yankan uwar ya wadata idan kuma gashin bai cika ba halitta bata cika ba to wannan ai kamar bangare ne na uwar in kuma an same shi da rai to yanda aka fara faɗa a baya to sai a yanka shi to alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا